أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر إلى كبيرك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره من دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فما للذين كفروا قبلك مهطعين ubangiji tabaraka wata'ala ce fa malil lazina kafaru me ke ga waɗannan kafurai ne wanda muhdi'i na kibalaka zai ga suna gaggawa wajen kallon ka suna tsira maka ido ana suna ta kallon ka suna mamakin cewa wai yanzu kai ne zaka ce Allah aiko ka gare su suna ta wannan kallo na hanil yamin wa hanil shimal izin sannan haka ta dama da agu duka dai suna ta kura ido suna ta jama'a jama'a su dinga taruwa suna kallon shi annabi sallallahu alaihi wasallama suna cewa wai idan dai har aljannan da ake faɗan nan wai in gaskiya ne idan dai annabi da waɗannan wanda suka da suka shiga to su ma wai dole za su shiga to san cewa shi harkan lahira ba haka bane duk abin da ka zo kai a nan duniya in kai aiki mai kyau to shine zaka samu sakamako mai kyau a lahira amma duk girman da mutum yake da shi a nan duniya ko mulki ko kuɗi ko me yake da shi in dai bai yi aiki mai kyau ba to ba zai samu sakamako mai kyau a lahira ba amma su sun ɗauka wai tun da su suke da girma to in an je lahira ma in abun ya zama gaskiya ma to wai za a ba su fiye da abin da za a ba waɗannan talakawa
أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم a yadda ma'u kullum ri'in minhum an yi kala jannatin na'im kullum ri'in minhum yanzu kowane ɗaya daga cikinsu a yarmau yana tsammani ko yana zaton yana tsammanin an yi kala jannatin na'im a shigar da shi aljanna ta ni'ima kalla كلا إنا خلقناهم مما يعلمون kalla mana tsawa ce gare su wannan tsammani da suke za ba su aljanna ba haka ba ne sai in sun shiga musulunci sun karbi addini wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka aiki mai kyau to nan za su samu aljanna amma in dai ba su karba ba to ba za su samu ba inna kalagnahum mu ne muka halicce su kamar yadda muka halicci wasun su mimma ya alamun daga abin da suka sani dai na daga ibon maniyi har zuwa jini har zuwa tsoka yadda aka halicci kowa aka aka halicce su to da haka in suna son aljanna to su yi aiki mai kyau su yi imani sai su same ta amma haka kawai ba za su same ta ba فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون نعم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون أي فأقسم معنا لا إن حرف سلة ne ma'ana ba a cewa za'ida babu wani abu da za a ce masa ƙari ne a ƙur'ani sai dai a ce harfi silatin ne ubangiji tabaraka ta'ala ma'ana yana rantsuwa ai fa uksimu ina rantsuwa bi rabbil mashariq wal magharib ubangijin mahudar rana da mafadanta ai rana da wata da sauran dukkan taurari duka ubangiji yana rantsuwa da su cewa inna laqadirun wallahi mu masu iko ne shi ubangiji yakan iya rantsewa da duk abin da ya so a cikin halittarsa amma mu kuma umarnin da aka mana in za mu rantse sai dai mu rantse da Allah ba a rantsuwa da wani abu sai Allah tabaraka wa ta'ala amma shi Allah yana iya rantsuwa da duk abin da ya so a cikin halittarsa
ألا أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbiqin ubangiji yace muna da iko mu musanya wasu wanda suka fi su alkhairi daga gare su kuma wa ma nahnu bimasbiqin mu ba za a iya tsere mana ba ko a gajiyar da mu ai bi ajizina an zalika ubangiji in yayi nufin haka zai iya canza su ya kawo wasu wanda za su karbi wannan aika na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma an samu wanda aka kawo din suka karba sai zamana duk jaziratul arab ma duka ta dawo addinin musulunci kawai ake yi har ma ya kai lokacin da shekara ta takwas zalla ya fito ya je fata makka ya zama da ya zo da mutane dubu goma duk musulmai ne aka samu dubu biyu kuma suka sake shiga aka kai dubu sha biyu kaga duka addini da ya samu karfi ya ƙara ƙaruwa ba kamar yadda ya zo daga farko ba
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم معناه كبر su yahudu su yi ta kutsawa cikin barnansu wa yal'abu su yi ta wasansu da abubuwan da suke na duniya hatta yulaqu yawmahum allazi yu'adun har dai su haɗu da ranar da aka musu alƙawarin azaba din idan dai ba su yi imani ba suka zauna cikin fatansu to ka rabu da su kawai suna zaune har za su haɗu da ranar da aka musu alƙawarin azaba
يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ita ce ranar da yawan ranar da ya kurjuna za su dinga fita min al'ajidasi daga cikin kaburbura sira'an suna masu gaggawa ilal mahashir zuwa filin taron alkiyama ka annahum kai ka ce su ila nusubin ko nasbin kamar dai wani abu ne wanda aka kafa shi aka tsaye da shi kamar tuta suna sauri ne kowa ya je wannan gurin kamar wata alama ce a wajen yufidun ay yusriqun suna masu gaggawa haka mutane za su tashi suna gaggawa zuwa wancan gurin duk yadda ake kiran sunan su bi Allah su imani suke yi amma ranar alkiyama nan kan za su ringa amsa kiran wanda ya kira su wajen taron alkiyama mana zuwa mashar filin mashar na'am خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون za su tashi alhalin su khashi'atan ay zalilatan maqasanta absaru mana za su ga idon su yana kasa kasa ba su son masu daga ido sama saboda suna ganin lalle sun zo gurin da fa ba su da nasara saboda ba su yi imani ba tarhaquhum zilla sannan kaskanci duka ya lullube su zalika al-yawmul ladhi kanu adun wannan ita ce ranan da suka kasance aka musu alkawari ita ce ranan tashin alkiyama din a ranan duk abun da suke gani ana faɗa da ba su yadda za su gan shi gashi a fili ga aljanna din ga wuta ga mala'iku ga komai da komai babu wani abu da za a koyi mana a ranan komai ya fito gashi a fili yau matular sara'i da za su taru a wannan guri a inda za a yi wannan taro mana a nan wajen baitul maqdis kenan nan da filin da za a yi taro
سورة نوح عليه السلام مكية وهي ثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب أليم نعم وانا إتتي سورة نوح surar da aka yi magana a kan isar annabi nuhu alaihi salam tana da ayoyi ko 30 ko 29 ko 28 bisa sabanin malaman qira'a tana farawa da bismillahir rahmanir rahim inna arsalna nuhan ila qaumihi ananzir qaumaka min qabli an yatihum azabun alim ubangiji tabaraka wa ta'ala ce inna mu ne arsalna muka aiko nuha annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanansa muka ce masa an anzir qaumaka kayi gargadi wa mutananka min ƙabli an ya ce yawan azabun alim kafin azaba mai raɗaɗi ta zo musu mana su yadda su yi imani da kai su yadda kuma su bauta wa Allah shi kaɗai kada su haɗa shi da komai shi annabi nuhu alaihi salam an ce shine farkon manzo kamar yadda wasu malamai suka faɗa kuma a lokacin sa ne ma aka fara da can kafin zuwan sa tun daga annabi adam har zuwa shi ba a wani abu na bauta wa wani gunki ko wani abu zuwa a lokacin sa ne aka fara wannan bauta shi yasa da aka turo shi aka ce to ya gaya musu su daina bauta wa gumaka su bauta Allah shi kadai mana kafin zuwansa ba a san wani bauta wani abu sai Allah shi kadai to shi yasa aka ce gaya musu su bar bauta wa gumaka su bauta wa Allah makadaici guda ɗaya tabaraka wa ta'ala
قال يا قوم إني لكم نذير مبين قال يا قوم إني لكم نذير مبين سيتي يا قوم متانينا inni ku sani ni fa nazirin mubinin ne laku ni mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadin gare ku mana ina muku gargadi kar ku yadda ku bauta wani abu sai Allah shi kadai tabaraka wa ta'ala an ubudu Allah wattaquhu wa ati'un na'am an ubudu Allah wattaquhu wa ati'un shine ku bauta wa Allah sannan ku ji tsoron sa kuma ku bi ni ni ku mini biyayya akan abin da nake gaya muku shi kuma Allah ku bauta masa shi kadai
يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون يغفر لكم من ذنوبكم ويوكركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون to shi yana ubangiji zai gafarta muku zunubanku matuƙar kuna bauta masa zai gafarta muku kuma zai jinkirta muku ya kirkum ila ajalin musamman har zuwa wani lokaci wanda yake sananne shine lokacin mutuwan inna ajalallahi ku sani shi wannan alƙawari na Allah na lokaci da aka yi na mutuwanku idza jaa in yazo la yuwaqaru law kuntum ta'lamun ba a jinkirta shi in kun kasance kun san haka ne ma'ana shi Allah duk abin da ya ajiye mutum na ajali to ba zai wuce wannan ba ba za a ƙara masa ba za kuma a rage masa ba.
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا نعم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا النبي نوح عليه السلام سيكي ربي معنا يا ربي وبنجينا inni ni fa da autu qaumi na kira mutanen nan nawa lailan da dare wa naharan da kuma rana duk na kira su amma fa lam yazidum du'ai illa firar kiran da nake musu ba abin da yake kara musu sai sake gudu ga barin imani din ina kiran su imani amma suna gudun wannan imani ba sa yi
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا نعم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا yace ya ubangiji koyaushe na kira su domin ka gafarta musu sai su dinga sa yatsunsu a kunnensu wai kar ma su ji abin da yake faɗa wasu ta shau su yabahun sai su ɗauki tufansu kuma su dinga rufe fuskarsu wai kar ma su gan shi duk abin da yake faɗa ma kar su gan shi kuma ba za su karba wa sarru sai suke dogewa akan kafircinsu wasu takbaru suke girman kai ai takabbaru anil imani suke girman kai ga barin wannan imani istikbaran girman kai na'am ثم إني دعوتهم جهارا
na'am sun mai ni da autiyum jiharan sannan ni na kira su a bayyane mana ya ɗaga murya ya kira su ya bayyana musu amma ba su amsa ba na'am ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا na'am summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra baya yi baya yi alaysa baya summa inni a'lantu lahum sannan ni na bayyana musu kiran wa asarartu lahum na kuma koye din israran boyewa mana yayi a bayyane yayi a boye duka dai amma dai ba sa amsawa shi annabi nuhu alaihi salam an ce an ba shi manzanci yana da shekara 40 a wani kauli wani kauli aka ce yana da shekara 50 wani kauli aka ce yana da shekara 350 aka ba shi amma ya zauna shekara wajen dubu ba 50 walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama fa akazahum tufan wa hum zalimun duk wannan zaman da yayi basu basu amsa ba an ce bai wuce mutum 80 bane ko suka bi shi duk wannan shekaru da yayi shi yasa daga karshe da aka nuna masa ba za su imani ba sai ce to ai ba su da wani amfani kawai yayi addu'a ruwan tufa ne zai same su kamar yadda za a gaya mana yanzu a gaba insha Allah na'am فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
na'am fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara fa qultu nace musu istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku daga wannan shirka ku daina hada shi da wani abu innahu shi Allah ya tabbata kana ya tabbata bai gushe ba ghafaran mai gafara ne يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نعم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا idan kuka yadda kuka nemi gafaran ubangiji to bayan gafara da zai muku ma zai kara muku da saukar muku da ruwa daga sama ayu risilis sama zai saukar muku da matsara da sun kasance an hana musu ruwa din saboda sun ibin annabi nuhu sai annabi nuhu ya ce musu to in sun tuba sun karbi wannan addini Allah zai musu gafara kuma bayan gafara ma zai ba su ruwan sama wa yumzirkum bi amwalin wa banina sannan zai kara muku dukiya kuma zai kara muku ƴaƴa kuma ya tsallakum jannatin zai ba ku gonaki masu kyau wa ya tsallakum anharan kuma zai ba ku koramu ma wanda suke gudana da ruwa ma'ana istighfari dai yana yin wannan in kana yawan yin sa ubangiji zai gafarta maka kuma zai baka ƴaƴa zai baka arziki zai baka amfanin gona yana daga cikin amfanin sa idan ana yi
ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أدوارا ما لكم تو me ke gare ku la tarjuna lillahi wa qaran ba kwa neman girmamawa a wajen Allah ma'ana ubangiji ya girmama ku ba kwa tsammanin haka idan ku karbi addinin sa kuka bi shi to zai girmama ku sannan zai kiyaye ku kuma daga dukkan abubuwa marasa kyau wa qad khalaqakum haqiqa ubangiji nan fa shine wanda ya halicce ku a dawaran ma'ana daga wannan yanayin zuwa wannan daga wannan zuwa wannan daga digon mani zuwa ainihin gudan jini har zuwa ɗauka har zuwa dai yadda ya halitti ɗan adam gaba ɗaya da kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ana cewa wai ba a san me asalin ɗan adam ba ko suna cewa wai da biri ne gashin sa ya sauka sai ya dawo yadda da manzo Allah ya zo ya ce a'a wal akalana linsana min sulalatin min din ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مجة فخلقنا مجة إزاما فكسونا الإزام لهما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الكاذب da manzo Allah ya faɗi wannan sai na Umar yana wajen sai ya ƙarisa ayin sai ya ce fa tabarakallahu asmanul khaliqin sai manzo Allah ya ce a rubuta sai wani mai rubuce ce a'a ya zan rubuta wannan ai maganar Umar ne sai ya ce a Allah ne ya ce a faɗa shi Allah ba ruwansa ko ta ina tajallinsa yana iya zuwa Umar din ne aka fara ji abunsa amma Allah ne تزلي أبنجي تبارك وتعالى نعم
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا نعم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا شين ألم تروا باقا غنيني kaifa yadda kalak Allah saba samawati kaga ubangiji tabaraka wataala halicci sammai guda bakwai daya kan daya daya kan daya ayi ba'dhuha fawqa ba'd waja'ala al-qamara fihinna nuran sannan halicci wata wanda akwai haske a cikin sa kuma waja'ala shamsa sirajan ya halicci rana kuma ita kuma ta zama tafi ma wata din haske in wannan ubangiji ne ayyayi su to ubangijin da wannan shi yayi ku kuma shi yace a bauta masa saboda haka ku bauta masa ana duk wannan hujjoji ne da ake ba mutane akan su bauta Allah saboda duk halittun nan da kake gani sama nan da ƙasan nan duk suna maka magana ne fa kamar yadda malaman balaga suke ce mana suna magana amma da nusbu ma'ana nusba magana na nusba ba na harshe ba ishara suna nuna maka cewa akwai Allah da yi su sai haka wannan Allah shi ake so abautawa in ka dubi sama tana gaya maka haka haka in ka dubi ƙasa haka sauran halittu duk in ka duba har ma Allah ce wa fi anfusikum afala tusirun ai ko kanka ka duba yana maka wazi cewa akwai wanda ya samar da kai wanda ya samar da kai dinnan shine Allah kuma yana ya ce abauta masa wani arifi yana cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid ma'ana a cikin komai in ka duba yana nuna maka cewa Allah ɗaya ne sai dai in baka gane wa'azin ba amma yana gaya maka cewa Allah ɗaya ne ka bauta wannan Allah guda ɗaya na'am والله أنبتكم من الأرض نباتا
والله أنبتكم من الأرض نباتا shi Allah shine wanda ya tsirar da ku kuma ya halicce ku daga ƙasa lokacin da ya halicci baban ku annabi Adam daga wannan ƙasa nabatan halitta ko kuma tsirarwa mana ya tsirar da ku daga wannan ƙasa din
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikraja sannan yana iya maida ku kuma cikin wannan kasar mana da ita aka yi ku minha kalagnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga kasa aka yi yan adam kuma wani lokaci za a maida su cikin kasa kamar da kaga duk mutane da suke mace a cikin kabarin nan to haka kai mata za ku ma cikin kabari duk wanda zai zo kuma haka ne kullu man alaiha fan duk wanda gani a bayan kasa mace ce ne kawai lokacin sa ne kawai in bai yi ba kake ganin sa yana rayuwa da lokacin sa ya shikenan zai koma cikin kasar to haka duk yan adam an yi su da ƙasa ne kuma za su koma cikin ƙasar kuma wata ran daga cikin ƙasar za a fitar da su a kira su zuwa tashin alƙiyama kuma su amsa su zo wannan gurin shine yace summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikrajan sannan wata rana zai fitar da ku ikrajan fitarwa ana ya kawo shi da masdari na'am والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا wallahu ja'ala lakum al-ardha bisada litasluku minha subulan fijaja wallahu shi Allah shine wanda ja'ala lakum al-ardha bisada ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa ai maksudatan aka shimfiɗa ta mutane suna iya taka ta suna tafiya akan ta suna iya gine-gine ma da komai da wannan ƙasa ne litasluku minha saboda ku dinga shiga ciki subulan hanyoyi fijajan wanda suke masu yalwa sai ga an bi hanya kaza za a je guri kaza an bi kaza za a je guri kaza mutanen da ba su da wani signboard da yake nuna musu abubuwa amma sun san in sun bi kaza za su je kaza in sun bi kaza za su je kaza akwai mutanen da suke da masana hanyoyi din da mutum zai tafiya sai su gaya masa ko ko ya neme su su shiryar da shi zuwa ga inda zai je
قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا قال نوح رب innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa kasara annabi nuhu yace ana rabbi mana ya rabbi ya ubangiji innahum su wadannan mutanen asawni sun saba mini wattaba'u sun bi man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa kasara mana makaskanta daga cikin su sun bi manya daga cikin su sun bi wadanda dukiyar dukiyarsa da 'ya'yansa ba za su kara masa komai ba sai ainihin asara irin su suke bi mana suna bin shugabanninsu masu mulki daga cikinsu masu dukiya daga cikinsu wanda kuma suna bin su ne kawai akan hasara babu abin da wannan bin zai musu amfani na kira su na kira su amma sun ibi suna bin waɗancan mutane na'am wa makaru makran kubbara
wa makaru makaran kubbara su waɗannan shugabannin nasu sai suka ringa yin makirci makirci wanda yake mai girma na ƙaryata annabi nuhu da cutar da shi har ma dukansa ma ake zuwa a yi sai sun ɗauka ma in ya faɗi sun ɗauka ya mutu sun tafi washe gari sai Allah ya ta da shi ya ci gaba da kiransu haka yi ta fama da su wai suna ganin annabin Allah amma a ci za a dake shi har ma a ce a sumar da shi ko a nemi kashe shi su a wajen su ma sun ɗauka ya mutu ne kawai washe gari sai ya sake tashi kuma haka suke taiwa junan su wasiya ko waɗanda mutane in sun zo mutuwa su biya a su ce kun ga wancan tsohon kar ku bi shi kuma haka muka same shi iyayen mu haka suka same shi kar ku yadda da shi duk abin da ya gaya mun farko yanzu haka suke wa junansu wasiya da yake shi ya daɗe sosai ya yi shekara wajen dubu ba hamsin din to su kuma yanci suna mutuwa kafin nan amma su dinga jiki wa ƴaƴansu wasiya wai akan karɓabi shi na وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوص ويعوق ونسرا نعم وقد ضلوا كثيرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا to waqalu sai su wadannan shugabannin na suna gayawa makaskanta daga cikin su suna ce musu la tazurunna alihatakum kada ku bar waɗannan gumakan naku wala tazurunna wuddan wala suwa'an kar ku bar wuddu da suwa'an wala yaghus wa yaghus wa nasran kar ku bar su yaghus da yaghus da nasran duk ku ringa bauta musu wakar abalu hakika waɗannan sun batar da mutane da yawa waɗannan abubuwan sun batar da mutane da yawa wala ta zidi zalimina ba abun da waɗannan gumaka suke ƙara mutane illa zalalan sai ne bata waɗannan suwa'an da ya wusu da ya wuku din nan wasu malamai sun ce ƴaƴan suna ƴaƴan annabi adam ne wasu suka ce a wasu mutanen kirki ne daga cikin su da suka mutu sai suka zo suke sassaka wani abun sassaka suke kamantawa da su ma'ana sun ji bakin cikin rasuwarsu aka ce sai shaidan ya zo riya musu cewa mutum da kun ji bakin cikin mutuwansu bari in zo in suranta muku wani abu da za ku yi wanda in kun gansu za ku dinga tuna su kuma da suka yi wannan abun sai suka kawo suka aje a wajen ibadansu a inda suke ibada to daga ƙarshe kawai shaidan sai ya riya musu cewa ai waɗannan din shi ya kamata su dinga bauta shi kenan suka dawo suna bauta musu to kaga asali su mutanen mutanen kirki ne amma wasu kuma su riƙe su abun bauta suna bauta musu shi yasa ba a son haka din shi yasa ko sura na hoto ba a so a sa a wajen ibada a cikin masallaci ko a wajen masallaci kar kamar na hoto na fasta ba a sa saboda masallaci na Allah ne ba a bauta ko wani kadai wata rana maulan mushi alfati radiyallahu ya je wani zawiya a Kano sai ga an manna fuska a cikin masallaci sai ki a cire kace ai ba a manna hoto a cikin masallaci kuna so abinda mutanen da suka bauta irin wannan abinda suke yi kenan to da ka fasa ka manna a cikin kofar gidanka ko a gidanka ko a ɗakin ko a wani amma ban da wajen ibada ba a yi saboda wannan kaga mutanen kirki ne da amma da ƙarshe mai aka dawo aka zo ana bauta musu to an hana ba a su saboda haka in kaga fosta a cikin masallaci ka cire kawai ko ba maka dubi ba ke ba a su na'am مما خطيئاتهم أفرقوا فأدخلوا نارا na min ma ka ɗi'ati mun ƙungure ƙofa ƙirƙiro nara to saboda waɗannan abubuwa da suka yi ta yi na wannan kafirci shi ne ka ɗi'ati min ma'ana kafirci suka ringa yi ƙungure ƙo shi ne muka dulmayar da su in ji allah a cikin ruwan tufana ƙirƙiro naran kuma aka shigar da su wuta ma'ana daga wannan azaban ruwan sai suka wuce kuma cikin wuta na فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا falam yajidu lahum min dunillahi ansara basu samu wasu masu taimako ba kuma bayan Allah daman Allah ne yake taimakawa mutum idan mutum ya zama baya tare da shi to shikenan kuma ba wanda zai taimaka masa falam yajidu lahum min dunillahi ansara
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا نعم وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا to annabi nuhu alayhi salam sai ya ce ya rabbi ma na rabbi din ya rabbi ya ubangiji na la tazar alal ardi min al kafirin diyar an riga an gaya masa cewa iya wanda suka yi imani da shi nan ba sun kare kenan ba wani wanda zai saki shiga shi sai ce to in dai haka ne mai amfani su ya rabbi kawai ka halakar da su la tazar alal ardi min al kafirin diyar ya Allah kada ka bar koda mutum guda daya daga cikin kafirai mana koda ɗaya kar a bari shine da yaran din mana a hadar ai nazilu dare wani mutum dai wanda yake cikin gida karka wasu duka ka halakar da su innaka in tazarhum ai ya ubangiji in ka bar su yuzillu ibadaka kawai za su rinka batar da bayin ka ne wala ya duba abin da za su haifa illa fajiran kafaran sai dai fajiri kafiri ma'ana duk abin da za su haifa fajiri ne kafiri to anan sai malamai suka ce to ya aka yi za a gane mutum daga haihuwarsa a gane fajiri ne kafiri kasan ya mutum ya girma ne ko in ya balaga in bai abu mai kyau ba sai a ce kaza amma waɗannan daga haihuwarsu an ce musu fajirai kafirai sai malamin balaga suka ce mana ai wannan shine abin da ake ce masa ikibari ma ya kunu mana lura da abin da zai faru a gaba an san cewa in sun tashi din ma za su zama fajirai kafirai shi yasa kawai sai ake kira su da wannan sunan kawai aka rubuta za ga wani guri sai a kira mutum da sunan da ya riga ya wuce wannan sunan wannan su kuma ba su zo sunan ba amma kira su da sunan misali za ka ji wani guri yana cewa wa'atul yatama amwalahu ku ba wa marayu dukiyarsu bayan Allah kuma ya ce a marayu kan a basu wabtalu ne ta ma hatta iza balagun nikaha ko fa in anastum minhum rujudan farfa'u ilayhim amalahu haka Allah ya ce marayu ku bari sai sun girma ku rene su in sun girma ku ba su dukiyarsu to sai aka ji wata aya kuma ta ce a ba marayu dukiyarsu to ya kai aka ayan sun saba ne ai ba sa saba me yasa aka kira waɗancan marayu wai ai sun taba zamowa marayu da shi kuma wai itibari ma kana shi wannan da muke yanzu magana kan shi itibari ma ya kunu lura da abin da zai zo gaba can kuma ba lura da abin da ya riga ya taba faruwa don haka in kaga wani babba kace masa maraya wai ka nufin da ke amma yanzu ya wuce maraya idan mutum ya riga ya balaga ai shi ma yanzu babba ne shi ma ana so ya rike wani ne yaushe zai tsaya ya ce shi maraya ne shi ba maraya bane ya riga ya zama ya balaga saboda haka akwai irin wannan ka'idodi na wajen a cikin harkar larabci wanda shi yake sa ake irin wannan magana wuri kaza sai ka an ce kaza saboda ka'ida kaza saboda kaza sai a ce kaza sai a ce kaza to wannan waya abin da yasa a kira su kenan saboda ana lura da ai gaba za su zama ka can kuma wanda aka ce musu marayun nan ba marayu bane a sun taba zamowa marayu ne shi yasa yanzu aka kira su da wannan suna na
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات نعم ولا تزد الظالمين إلا تبارا نعم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات wala tazidi zalimina illa tabara yace rabbi mana ya ubangiji na ikfir li kamini gafara wa liwalidayya da kuma mahaifana guda biyu wa liman dakala baiti mu'minan da wanda ya shiga gidana yana mumini wa lil mu'minina wal mu'minat da sauran kuma mu'minai maza da mata wala tazidi zalimina illa tabara waɗannan gumakan ba abin da suke ƙara a zalimai sai dai halaka kawai to haka annabi nuhu dai yayi wannan addu'a ruwan nan ya fito an ce a kaskon wata mai tuya ne ma ruwan ya fara fitowa ana ganin kaman wasa ne wasa ne ruwa yana ta yawa yana yawa har dai ya halakar da duniya ma gaba ban in ban da wanda suka shiga cikin kogin sannan a cikin jirgin sannan jirgin ruwan sannan ba wanda ya tsira duk an halakar da su har ɗansa da ya ce wai shi zai je wajen dutse ya je ya fake ya ce masa a yau ai ba wani magana biyu in ba ka zo wajen mu ba ka tsira ba haka kuma matarsa ma ɗaya da shi wanda bata bi shi ita ma ta halaka to haka duniya gaba ɗaya ka halakar da su sai iya wanda suka shiga cikin wannan a jirgin nasu jirgin ruwa to wannan shi yake nuna an ce daman ƙarshen zamani ma haka ɗin zai faru duk duniya za ta cika da zunubi da laifuka ba wanda zai tsira fa sai waɗanda suka zo suka shiga cikin jirgin annabi sallallahu alaihi wasallam shine su shiga hannun jikokinsa su ne waɗannan waliyan su shi wata jani su da alƙali da sauransu wanda su kuma abinda za su baka za su baka ɗariƙa ne su ce ka riƙe istighfari ka riƙe salatin annabi ka riƙe la ilaha illallah in ka riƙe wannan kullum kana yi da safe kana yi da yamma ko yaushe kana yi to za ka tsira amma in ba haka ba fa halaka ne saboda kowa yanzu ya dubi duniyar nan ya san yawanci cikin halaka ne saboda kowane irin aiki kake kowane irin sana'a kake sai ga kana kewaye da laifi idan kasuwa kake kana laifi ya kewaye ka in aikin gwamnati kake haka in sana'ar hannu ne ma haka ko ma mai kake za ga kana kewaye da laifuka saboda ka bayar da za ka yi katsira in ba ka zo ka shiga jirgin nan ba irin wannan jirgin jirgin kuma yana nan a wajen jigogin manzala sallallahu ga sunan shine tijjaniya da su kadiriya da sauransu saboda kuma na jawo hankalin mutane su shiga hannun waɗannan mutanen su ne wanda za su tsira ta jama'a in ba haka ba gaskiya a cikin halaka ake sau da mutane su shiga ɗariƙa ba wani abu ne ɗariƙa ba bauta wa Allah ne ba a bauta wa kowa ba a kiran sunan kowa kamar yadda shi ibrahim yake cewa wayin kulta halzal wirdu na ji muhammadin ya ce aqulu na'am wirdi li layli safai famal wirdu illa zikru lillahi wa dahu tusalli ala al muftari khairi wara'i fama fihi zikru shaykhi aw zikru ghayrihi fa wirdi li da'il abdi ainu dawai ya ce an tambaye shi yanzu wannan hanyar da kuke yi yanzu hanyar manzan Allah ne ce kwarai kuwa hanyar manzan Allah ne mana ai ba wani abu ne a ciki sai ambaton Allah ambaton Allah ake manzan Allah abin da ya koya mutane kenan ko wata ran ma ya gaya sahabbai ya ce musu ambaton Allah nan shi ya fi musu komai ma shi ya kamata su rike wata ran ya gaya musu a cikin hadisin Tirmidhi cewa ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa askaha inda malikikum wa arfaiha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahab wal warqi wa khairin lakum min an tuqu aduwakum fatadribu anaqakum fayribu anaqakum qalu bala qala zikrullahi ta'ala manzo Allah ya ga musu haka yace bazan ba ku labari bane da wani abu wanda in kana so Allah ya dauka darajar ka karike wannan abu yace wannan abun kuma in kana so ka zama ka karkaka a wajen mamallakin ka zama karkakeke a wajen Allah to ka rike wannan abu yace kuma wannan abu shi yafi da kaɗau dinari da azurfa kana bayarwa a ƙarshe ma yace kai wannan abin da zan gaya muku shi yafi da ka je jihadi kana neman tsarin wuyan kafiri yana neman tsarin wuyan sabai suka ce kai wannan abin menene haka gaya mana ya rasulullah sai yace zikrullahi ta'ala yace musu wannan abin da nake gaya muku shine ambaton Allah ta'ala to kaga me ya nuna anan a cikin wannan hadisi ma'ana ambaton Allah shi yafi dukkan ayyukan da ake yi to kaga shi abinda manzo Allah ya ba sahabbai ne yanzu su ma jikokin sa suke ba mutane ba wani abu ne daban ba istighfari zikiri ne salatin annabi zikiri ne hailala zikiri ne duk abinda ake hada mara din duka zikiri saboda haka mu rike su idan muna so mu shiga irin wannan jirgin kuma a wannan lokacin kowa ya san yanayin da ake ciki da kuma halin da ake ciki saboda haka mu rike yawan duwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da kansa yana istighfari kullun sau 70 inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marra wa fi riwayatin 100 marra yace kullun sai istighfari 70 a wata riwaya yace kullun sai istighfari 100 shi fa Allah ya riga ya gafarta masa ba Allah ya faɗa mutane a fili inna fatana laka fatan mubina li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza shi ba shi da wani laifi daman baya yi kuma Allah ya ce ya riga ya gafarta masa ba amma duk da haka ya riga yin istighfari to balle mu ko da muke cikin laifi annabi sallama ya ce inna shaytana yajri fi ibni adama majrad dam shaytan yana gudu a jikin dan adam kamar yadda jini yake gudu a jikinka ka san kowace jini duk inda aka fasa za a ga jini ko to haka fa shaytan yake ta yana ta kokari in bai same ka ta nan bai same ka ta nan bai same ka ta nan bai same ka ta nan shi kokarin da yake kenan sun mal'ati yana min bayin aidihim wa min kalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum shakirin haka fa yaji Allah wai sai ya zo wa mutane ta gaba sai ya zo musu ta baya sai ya zo ta dama sai ya zo ta hagu wai Allah ba zai same su na gode masa ba saboda ya san godiyar Allah ita ce abin da ake nema din dama Allah ya ce imani da godiya shine ibada ma yaqulu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima Allah ya ce idan da mutane sun yi imani suna gode masa to me zai yi da musu azaba ai wanda yake wa azaba wanda ba su yi imani da shi bane wanda kuma ba sa gode masa to akan haka shi dan ya tsaya su gari ya hana mutane shi yasa su kuma waɗannan waliyan kullum suna tsaye su ma suna gaya mana cewa kar mu yadda mu rike istighfari kullum ka kaure kanka da tuba ka kaure kanka da yawan salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tuba shi yakan yi maganin zunubi sai zama na an kankare maka zunubi shi kuma salatin annabi sallallahu alaihi wasallama zai sa ka zama kana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya zama yana kusa da shi kuma shikenan ya ce wanda suka fi kusa da shi a lahira su ne masu yawan masa salati a nan duniya har ma ana ba mu labarin kissan wasu mutane guda biyu mutanen Khurasan mutum ne da ɗansa suka yi tafiya za su je aikin haji to suna kan tafiya sai shi mahaifin ya rasu to da ya rasu sai kawai yana kwanci haka sai dan nasa yana tunanin yadda zai yi nemi mutane da za su zo su taya shi wa mahaifinsa nan jana'iza a binne shi kawai sai ya ga jikin mahaifin nasa kuma ya canja ya riki da ya yi baki wanda da ba haka yake ba to sai ya ji yana cikin damuwa to yana cikin wannan damuwan sai ya dan kishin gida sai bacci ya dauke shi sai mafarki sai ga wani kyakkyawan balarabe ya zo sai ga ya shafi jikin mahaifin nashi sai ga jikin ya canja daga wannan bakin ya dawo ya yi sai ya tambaye shi ce kai ku ba Allah da Allah kai wane sai ce aini ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mahaifinka ya kasance yana cin riba yana yawan cin riba shi yasa da ya mutu wannan abin ya same shi ni kuma ya kasance kullun yana min salati dubu kullun in zai kwanta sai ya yi salati dubu to shi yasa ita shari'a ka san ba za ta fasa aikin ta ba sai wannan baki ya same shi shi kuma manzo Allah ba zai fasa cetonsa ba shi ma don Allah ya riga ya bashi karfi na ceto duk mai masa ya cece shi shi kuma sai ya zo ya ceci wannan mutum sai jikin ya dawo ya haske kuma wannan bawan Allah yana farkawa sai ga abun fa da gaske ne gashi har jikin ma yayi haske din to sai ne mutane aka je aka buɗe shi to shi ne ya samu ya isa wajen aikin haji da ya tsaya wajen dawafi da wajen safa da marwa duk inda yake sai a ji shi yana ta salati yana ta salati baya komai baya wani haylala ko istighfari ko subhanallah la baya salati kawai yake sai ka ce masa malam kai kuma salati ba za ka yi wani abu ya ce ba zan yi ba yace ni iya wannan kawai zan yi na ga aikin wannan din ya ga aikin wannan din saboda haka saboda haka yan uwa salati yana da falala kwarai da gaske saboda haka mu rike shi mu yawaita salati annabi sallallahu alaihi wasallama shi manzo Allah yana nan yana ceton mutane masu yawan ambatan sa saboda haka shi yasa waɗannan waliyan suka ba mu suka ce mu rike bayan wanda ake a cikin lazimi ma ka ringa ƙara ma in ka samu dama kullum ka ringa yi in za ka iya ka ringa yin dubu in za ka iya ka yi sama da haka ma maulan mushe ibrahim ya ce in mutum zai iya kullum ya yi dubu shida haka yi ba mu kaddami salatu ba ta dubu shida ko ko ka yi dubu shida da safe ka yi dubu shida da yamma in za ka iya ka yi haka to in kai wannan kuma duniya sai ta san kai waye duk wannan shehunan da kake gani abin da suka rike kenan fa sai ka ji an ce shehu wani kenan wannan wani kenan wannan wani kenan ba haka kawai bane kawai mutum kawai ya zama wani abu haka kawai da kyauta la ba zai yi ba kamar da laraba suke cewa wannan su aqyasu min an yamdahu rajulan min gairi an yajidu asara isani mana fasaran sare da Hausa kawai banza ba ta wani haka kawai mutum ya zama wani abu a'a dole sai ya tsaya yayi wani abu saboda haka mu rike waɗannan abun da waɗannan waliyan suke ba mu gaskiya ne kuma shiriya ne kuma zai haɗa mutum da manzon Allah da yawa daga cikin waliyan nan tun a rayuwarsu da yawa daga cikin sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa wani zaka ga ya rubuta ya ce ya gode wa Allah na ga manzo Allah sau biyu wani ya ce sau uku wani sau goma wani har sau saba'in ma kuma haka din ne wasu ma har suna karatu ma a wajensa su karatu ma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maulan mushi alfata radiyallahu ya ga wa shi arabi ya ce mishi yace kaga wannan mukaddama da kake gani almajirin shehu tijani nan yawanci yawancin su suna karban abu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa akwai wani daga cikinsu har ya yi karatu yana karatun bukari ba a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya masa shi shi annabi ya tambaye shi ce kwarai kuwa shi ya yi karatu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci wani su idan wani abu ya rikice masa cikin karatu sai ya tambaye manzo Allah sai ya masa bayani sai ya masa bayani shi ba shi albata ya taɓa faɗa cikin wani karatu ya ce na ga wani hadisi da aka ce an ruwaito cewa manzala salasalama lokacin da ya auri sai da maimuna lokacin da ya je aikin umra ne ya yi wannan auren mana yana cikin harami ya auren bayan ya yi tahalluli ba to akwai wani hadisi kuma wanda ya nuna a'a sai da ya yi tahalluli ya yi wannan auren ya ce to ina tunanin yaya wannan abu yake to kasan ba zai ce mutane a fili ya ga manzala ba ya ce na dan kwanta haka sai na ga manzala salasalama sai na tambaye shi ya rasu na ga maganganu guda biyu wani hadisi an ce ka yi auren nan kana cikin harami a wani hadisi kana mana cikin baka baka sauke haraminka ba a wani hadisi kuma naga an ce sai da kai tahalluli wanne ne gaskiya sai ce a'a in ka duba gaban wannan hadisin zaka ga na rafi rafi ibn fadil yace wannan hadisin shine gaskiya lokacin da ne auren nan sai da na cire harami ba haka kawai to kaga wanda me yake nuna maka su duk karatun da suke yi duk suna karba ne ma daga wajen manzo Allah idan suka ga hadisai iri biyu ma suka ga wanne ne wanne shi mai hadisin ne ma zai gaya musu me yasa suka samu wannan saboda wannan kusanci da suke da shi wannan dariƙan da ake yi fa dariƙan manzala ce sallallahu alaihi wasallam shi shehu tijani shi jagora ne kawai a ciki amma manzala shi ya bare ce ayi saboda haka mutane suna ga abun kaman ba abun wasa bane abu ne mai girma falala ce kawai ta Allah ya bayar gashi mun zo a ƙarshe amma Allah ya bamu wani abu kuma na manzan Allah kuma haka ne kuma yadda ya faɗa ya ce sahabban shehu tijjani sahabbansa ne almajiransa almajiransa ne fakiransa fakiran haka ɗin ne manya daga cikinsu ya ɗauka ya sa a cikin manyan nasa har ma an bayyana abun a fili ma yanzu ga shehu aliyu harazmi yana kwance tare da shehu da ubadu yana kwance a cikinsu saboda mutane su ga abun gashi a fili lokacin da ya je bai isa raudar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zama yana karanta wani sirri na fatiya numfashinsa ne ya ɗauke ba mutuwa yayi ba kawai aka zo aka binne shi shehu tijjani ya ce kaga suna binne min abokina bai mutu ba da ransa to hakan aka yi an nuna cewa ga abun ya tabbata abun da manzo Allah ya ga shehu tijjani haka kuma haka din saboda haka yan uwa kar mu damu wai dan an ce maka an ce an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shehu tijjani kan an haife shi fa hijira tana da shekara 1150 ne wai yaya zai zo ya ce ya ga manzo Allah ai tsakanin su da nisa to shi manzo Allah ai ba da nisa tsakanin mu da shi ko mu ma yanzu muna assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ko in kana sallah ko kenan ƙarya muke yi kenan wallahi ba ƙarya bane gaskiya ne ga ka gashi ne ba kana cewa aminci ya tabbata gare ka ya annabin Allah abinda ba kake faɗa kenan in baya wajen ai ba za ka faɗi haka ana tare da shi to da haka in hankalinka bai kama ba karka damu da hankali shi nasi ko in ya faɗa imani ko ake sai a yalla amma ko hankali bai yadda kar a damu shi yasa Allah ya ce mana ba wai annabawa ma ko shahidai ma ba a ce musu mutunci ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون mutumin da ka ganshi gashi a filin yaƙi an kashe shi an yi gunduwa gunduwa da shi an masa musula irin na sayidina hamza an an ciccire masa an yi pieces da shi Allah ya ce karka yadda ka ce ya mutu karka yadda ka ce ya mutu yana nan rayayyen bal ahya'un walakin la tash'urun to shahidai ma suka samu wannan mukami balle annabawa ko akwai siddiƙe ma fa sama da shahidai balle siddiƙai balle annabawa balle shugaban annabawa da musulai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan ce an ganshi ba wani mamaki kar a damu wannan gaskiya ne kuma ya gaya mana ya ce lokacin da ya je Isra'i da Miraji shi ma ya ga ƴan uwansa annabawa su annabi Adam su annabi Nuhu su annabi Ibrahim su annabi Musa duk waɗannan ba sun rasu ba sun rasu ko shekaru da yawa ma kafin ma manzan Allah ya zo wannan duniya amma manzan Allah ya gansu har yayi magana da su har ma Qur'ani yace was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yubudun aka ce ga manzannin na gaban ka ka tambaye su yahuda suna matsa maka suna cewa suna addini to ga waɗanda suka kawo musu addini ga annabi Musa ga annabi Isa ga sauran annabawan duka wannan kuma gashi na a cikin hadisai kullum muna karantawa in ka ɗauki bukari ko ka ɗauki muslim ko wani littafi ba na hadisi in ka zo inda ake maganar isra'i da miraji za ka karanta wannan karatu za ka ga cewa manzala yana kunci a wajen hijiru dakin sai da umma hani aka zo aka kira shi aka ce Allah yana kira shi aka ba shi buraka ya hau diga nan ya tafi baitul muqaddas diga nan yace ya ga annabawa har a hanya ma yace ya ga annabi Musa ma yana sallah cikin kabari dan Allah gawa tana iya yin sallah gawa za ta yi sallah annabi musa ya yi sallah yana sallah gashi an ganshi kuma aka je annabi ya sake ganin su har ya tafi sama ma sake ganin su duk ya gan su sama ta ɗaya biyu har zuwa bakwai saboda haka in an ga waɗancan annabawan in an ce an gane muhammadu ba abin mamaki ba amma fa in ji allah in ji annabi in mutum ya ce zai karyata ba da aka iya da shi amma allah da annabi sun faɗi haka mu dai mun yadda wallahi ana ganin manzo Allah sasun Allah sa mu ganshi Allah nuna mana shi Allah nuna mana shi albarkacin sa sallallahu alaihi wasallam to da ka yan uwa wannan jirgi na annabi nuhu akwai irin sa yanzu mu yi kokari mu shiga mu hada kai da waɗannan sharifan duk inda suke a nan manzon Allah yake Allah ya bar mu tare da su duniya da lahira albarkacin sa sallallahu alaihi wasallam to wala yalidu la fajiran kafaran an ce masa ba wanda za su haifa sai kafirai fajirai shi yasa yi wannan addu'a aka halakar da duniya din gaba ɗaya na'am سورة الجن مكية وهي ثمان وعشرون آية نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا Mhm. To wannan ita ce suratul jinni an saukar da ita amma tana da ayoyi 28 a wani kauli to an saukar da ita amma tana fara da cewa uluhi ilayya annahu sama'ana barin min yazni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qul ya muhammadu nas ya muhammadu ka gaya wa mutane uluhi ilayya ka ce musu an min wahayi an yi wahayi zuwa gare ni annahu sama'ana barin min yazni cewa wasu jama'a daga cikin em, a- aljanu na jinnu nasibin lokacin da suka ji annabi sallama yana karatu da asuba a wani guri a kiransa badnu naq wani guri ne tsakanin makka da daifa sai aka suka ji shi yana karatu sai suka dinga saurarawa shine can ma inda ake cewa wa istarabna ilayka nafaran min al-jinni yasma'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansiki falamma qudiya wallahu ila qawmihim munzirin da suka ji wannan karatu sai suka zo suka saurara suka ringa cewa junansu su saurara su saurara su ji wannan karatu da karshe da suka koma cikin jama'a su sai suka ringa gaya musu cewa lallai sun ji wani littafi da aka saukar bayan littafin annabi musa a taura sun ji wani sabon littafi saboda haka su ma suka zama masu kira wa junansu akan a zo a yi imani da manzon allah sallallahu alaihi wasallam faƙalu suka ringa cewa inna samina ƙur'anan ajaban haƙiƙa mun ji wani ƙur'ani mai abun mamaki ma'ana lamarin ƙur'ani yana da abun mamaki ƙwarai da gaske na
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ma'ana sun ji ƙur'ani ƙur'anan ajaban wanda yake mai abun al'ajabi a cikin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ƙur'ani shine yafi kowace mu'jiza kuma a cikin mu'jizozin a cikin ƙur'ani kowane ayoyi guda uku kowane ayoyi kamar suna nuna maka mu'jiza ne mai zaman kanta tunda an cewa wanda suka karyata su kawo ko da sura mai aya uku amma sun gagara so da ashe ana musu tahaddi da ayoyi guda uku uku kenan har zuwa adadin ayoyin Qur'ani sannan kuma shi Qur'anin kullum ka dauke shi sai ga yana da wasu abubuwan mamaki abun mamaki mai yawa misali lokacin da ake bamu labarin kissan mutanen ashabul kafi da aka tambayi annabi sallallahu alaihi akan labarin su to da yazo zai gaya wa mutane da Allah ya ce am hasibta anna ashabal kafi warraqim kanu min ayatina ajaba da aka fara da nan zuwa can inda aka ce wala bisu fi kafihim zuwa kafihim din nan to da aka ce waɗannan mutanen sun zauna shekara 300 ne da tara shekara 309 to su ma kalmomin waɗannan gaba ɗaya 309 ne daga am hasibta zuwa fi kafin in ka irga za ga kalma 300 ne da tara mana kenan mutane za a musu bayani sai aka ya musu kalmomin adadin wannan shekaru da aka gama kuma sai aka faɗi shekaru to kaga in ka lura sai ka ga abubuwan yana da abun mamaki in ba daga wajen Allah bane waye zai iya yin haka sai Allah shi kare sannan lokacin da aka zo aka ce inna masala isa inda Allah ka masali adam to daga wannan gurin sunayen annabi adam da sunayen annabi isa duka an ambace su sau shida shida daga bakara zuwa wannan gurin kowa an kira shi sau shida ne shine kaga Allah ya ce ai misalin isa kamar misalin annabi adam ko misalin annabi adam kamar misalin isa to kaga shi akwai wani abu da Allah yake faɗa kenan ma'ana sunayen su ma yanzu da na faɗa daga can zuwa nan kowa an kira shi sau shida an kira annabi adam sau shida an kira annabi isa shi ma sau shida to shi yasa qur'ani yana da abun mamaki da yawa kullum kake karanta shi zaka yi ta ganin wasu abubuwan al'ajabi wanda in ba cikin littafin ba za ka samu irin wannan wannan kawai yana nuna maka cewa wannan littafin daga Allah ne idan wani ne zai yi ba zai iya yin haka ba ya ce zai gwargwada abun duk su tafi daidai ba wanda zai iya sai dai Allah shi kadai saboda haka wannan qur'anan ajaban ne qur'ani ne mai abun al'ajabi kuma ya hadi ila rushdi yana shiryarwa zuwa ga shiriya fa amanna bihi mu dai mun yi imani da shi walam nujrika bi rabbina ahadan sai suka ringa cewa su ba za su hada Allah da kowa ba ma'ana daga jin wannan qur'ani suka ce sun yi imani da shi na'am
وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كو إنه تعالى mana shi ubangijinmu ya ɗaukaka mana ta'ala ɗin sai a ce wanda ya ɗaukaka suka ce wai ba za a ce maɗaukaki ba to da an ce maɗaukaki kaman al'ali kenan ko almuta'ali ya zama suna kenan shi kuma ta'ala ɗin fi'ili ne fi'ili ne mudari inda an fara shi da wannan ta'uki sai da sai a ce wanda ya daukaka ba za a ce madaukaki ba to shi wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala jaddu rabbina ma'ana wanda yake mai girma ne mai girma ne shi ubangijin namu mattakaza sahibata kuma hakika bai riƙi abokiya ba ma'ana ba shi da mata wala waladan kuma ba shi da ɗa ni abin da kafirai suke cewa a yana da ƴaƴa ko annabi isa ɗansa ne yadda nasara suke faɗa ko annabi uzairu ɗansa ne yadda yahudu suke faɗa ko an ta sai da maryam matarsa ce duka wannan ba haka bane shi Allah ba shi da mata kuma ba shi da tabaraka wa ta'ala duk abin da ka gani bayansa ne shi halitta yake yi samar da bayi yake yi ba wai aihuwa yake yi ba tabaraka wa ta'ala na'am وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنه قوى أنه معناه يد لمرين yake ai kane yaqulu safihuna safihuna jahilai daga cikin mu ko wawaye daga cikin mu sun kasance suna cewa suna fadin shadadan alallahi suna fadin abubuwa marasa kyau ko kuma ƙetare iyaka da zurfafawa kuma su dinga danganta abin zuwa ga Allah ana shi Allah ya fi kafin haka ba a danganta masa da ba a danganta masa mata tabaraka wa ta'ala
وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنا زننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنا مو زننا mana muna tabbatarwa Allah ta kula insu wal jinni Allah ya ba akan cewa kada insu wal jinni su ringa danganta ko da ainihin inji ubangiji tabaraka ta'ala mana mutun da aljan kar su dinga fadin ƙarya kuma su dinga dangantawa Allah shi Allah tabaraka ta'ala abin da yake faɗi gaskiya ne kar a danganta masa abin da ba haka ba kar a danganta masa abokin tarayya kar a danganta masa da kar kuma a danganta masa mata
وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنه كو أنه يد لمرين يكسنشي رجال من الإنس وسمتاني daga cikin mazaje kana ya kasance ya uzuna suna neman tsari da wasu mutane daga cikin aljanu mana in suka zo wani guri sai su ce suna neman tsari da shugaban wannan gurin mana dukkan shari da yake wannan gurin suna neman tsari fa zaduhum rahaka wannan sai ya zama yana ƙara musu uyanan fata mana abin da ake nema ka nemi tsari a wajen Allah Allah shi yake ba da tsari ba wani ne yake bayarwa ba kar ka nema a wajen wani aljani ko a wajen wani Allah shi yake bayarwa sai dai ana yin tawassuli da wani kace Allah albarkacin wani amma duk wanda ka sani ba wai shi yake yi ba Allah ne yake yi kuma tawassuli annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fara nuna ana tawassuli wani makaho da ya zo gurin sannan hadisin nan ingantacce na zikin bukhari makaho ya zo ya ce masa ya rasulullah ina so yadda ba na gani na ina so ni ma karban addu'a ya zama ina gani yadda kowa ke gani annabi ya ce masa ko za ka yi haƙuri wataƙila in ka je lahira allah ya ba ka wasu darajoji maimakon wannan ɗin sai ce a shi dai zai samu yana so da ya shi ma yadda kowa ke gani shi ma dai ya samu biyu manzo Allah ya bashi addu'a yace ka je kai sallah sannan kai addu'a cikin addu'an ka ce Allah ina roƙonka albarkacin annabinka annabin rahama ka bude min idanuna wannan hadisi ne ingantacce a cikin bukhari yazo yayi addu'a kuma albarkacin annabin Allah ya bude masa idansa diga zuwa bai diga yin addu'a zuwa dawowa dan lokaci kaɗan ne sai gashi yazo yana gani wannan ya faru tabbatacce sai wasu ka ce a'a wai an yi tawassulin ne wai da annabta akai wai an ce nabi rahmatu wai ba da annabi aka yi ba wai da annabta aka yi to yanzu in manzo Allah yana tsaye sallallahu alaihi wasallama zaka iya ware ka ce da Allah ya rasulullah yana so ka ware annabta ka gefe kai kuma ka koma gefe zai yiwu akwai annabi za a samu annabi daban annabta daban ai ba zai yiwu to amma saboda ka san akwai hasada a cikin mutane hasada ne ta yi yawa wasu a ce wai wai a an yadda amma wai da annabta ka yi tawassuli da annabcinsa ba da shi har wata ran an taba zama fa aka yi muƙabala akan wannan da shehu shari'a ibn misali da wasu malamai aka zauna aka tattauna shi ya ce ai wannan hadisi suka ce lalle ya inganta suka ce amma su abin suka fahimta an yi tawassulin ne da annabcin manzon Allah ba da zatin sa ba bi zati sai ce to shikenan ku ku je ku rike ku kuna tawassuli da annabta mu mu rike bi zati sun da malamai usul sun ce idan abu yana da ihtimalat da yawa mana nassi ne gashi nan na Qur'ani ko na hadisi amma zai iya daukan kaza zai daukan kaza to kowa ya dauki nasa ba laifi sai da aka su su je su dawance mu mu dawon to sai kuma ni kullum kuma ina karawa da cewa to ai misali ai akwai wani tawassulin ma da aka yi da shi lokacin ba annabta din misali ko gashi muna karantawa asira a tarihin sa babbansa Abu Dalib ya zo da shi yana karami lokacin bai wuce shekara 12 ba a lokacin akwai annabta babu annabta an bashi annabta ne ko lokacin da ya kai shekara 40 ko shine dai na zahirin da aka gani ko eh wannan sai da ya kai shekara 40 to amma yana wannan shekara 12 ai an zo da shi aka cewa abu dalib da Allah ka zo mun jaje kana da wani dami albarka ka kawo shi mu roƙi Allah ko Allah zai ba mu ruwa mana da ya kawo shi ya daga shi ya manna shi a cikin ɗakin kawo me yake nufin Allah albarkacin wannan ɗanawa ko ai ka san shi manzo Allah da ko duk abubuwan da shi aka haife shi to amma a shari'a ba za ka faɗa ba dole annabta an bashi ne a shekara 40 ko dole haka za mu ce to amma wancan lokacin ma an yi tawassuli da shi to kaga tun ba annabta ma ana yi kenan ko su muke gaya fa amma mun san tun tun tasowansa ma za a nemi albarka a wajen shi to ƙwarai da gaske annabi sallah ƙwarai da gaske annabi adamu ma ya yi tawassuli da shi tun ma ba ma bai zo nan duniya ba sau da haka yin tawassuli da wani bawan allah ana yi sannan bayan shi aka zo ana yi da babbansa abbas sabbai suka ce na umar ya ce damuna yi da annabi tun daga babbansa babbansa kai ma ka zo allah ka shayar da mu albarkacin babban annabi kaga nan ma shi din ne ko an danganta abu zuwa ga babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ana tawassuli ka ce Allah albarkacin wani Allah ka min kaza ana yi Qur'ani ya nuna abu da yawa gashi tarika ma na kayan banu Isra'il ma ana tawassuli da su ta yanda annabi Musa ya bari da wasu abubuwa daga ciki an ce akwai su Allah at-taura ne da wasu ko takalmansa ne da wasu abubuwa ne ana tawassuli da shi sai da tawassuli yana da kyau babu laifi amma kullum naman kana roƙa ne cewa Allah ka bani albarkacin wani ba wani ne ke barawa Allah ne ke barawa dukanmu da muke wannan tawassuli muna da itikadin cewa Allah ne ke barawa ba ma kudurta cewa wannan waliyin shi yake da mu da shi duka ai bayin Allah ne ko annabi duka da mu da shi bayin Allah ne Allah ne yake amma ana iya yi albarkacin sa saboda haka ba wani abu bane in an nemi wani amma karka ce wai wani ya maka a ka nema dai a wajen Allah albarkacin wani wannan babu ne na'am na'am na'am وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا نعم وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وسوءنا على الجنون suna zato kamar yadda kuma a cikin mutane akwai wanda suke zaton suke cewa wai Allah ya fasa Allah ahada wa Allah ba zai tada kowa ba ma'ana kawai iya rayuwa in an mutu kawai shikenan babu tashi yadda a cikin mutane akwai wanda suke da wannan itikadi mara kyau na kafircin haka cikin aljanun ma akwai sannan kuma su ma a cikinsu akwai mumine mutanen kirki wanda suke kan hanyar Allah har ma a cikinsu akwai ma wanda suke yin bin waliyan nan ma irin ɗarigunan da muke akwai wanda suke irin su sayyidi shamharush tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gaya masa yace zai tsawon rai zai haɗu da shehu tijjani har ya masa umarni in ya ganshi ya karɓi tijjani ya kuma ya karɓi akwai su da yawa mutanen kirki da aljanu mutanen kirki maulamu shehu ɗari kwanan ba ba har ya faɗa ba har yana faɗin adadin su mutane da yawa wanda suke yin tijjaniya akwai su da yawa to da haka akwai mutanen kirki yadda akwai a cikin su akwai a cikin mutane haka kuma akwai su ma wanda ba su yi imani din ba kamar yadda ake samu a cikin mutane na'am وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا في سوسك دينغا cewa mu mun tinkari mana mun nufi zamu je mu istiraki da sukan hau sama su dinga jin wasu yan maganganu haka da mala'iku suke faɗa sai su dinga sakkowa su shedanu da aljanu zo suna gaya wa bokaye shi kuma bokaye ya samu yar gaskiya guda ɗaya sai ya ɗauki ɗan ƙarairayi kamar tara sai ya manna mata kamar guda goma in ka zo sai ya dinga ma barazana ya nuna kamar ya san wani abu to suna ta yin wannan amma lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka ringa turo su aka rufe sama din ba a samu a hau shine suka ce sun nufi hakan sai suka samu fawajarna hamu li harsan shadidan mushrik sai muka ga saman ta cika da mala'iku ana koran mutane ana jefo su da irin taurari din nan sai ga ana jefan su da shi na'am alhamdulillah zamu da shi fatiha sallallahu alaihi wasallam ya nabi idan sallallahu اللهم صل على سيدنا محمد